الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الكرام ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين الحمد لله يومنا رانا الأمين شاجر رجل وتأكينا نوة رمضان التي تأكينا دبنا يسلم إلى أربعين هدو wanda kuma hakan ne daidai da shida ga wannan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku alhamdulillah kamar yadda duk wanda ya yi karatun da ake tsaya an yi magana kan abin da ya shafi saki da nau'o'in mata a wajen sakin da kuma nau'o'in saki shi kankin kansa da kuma raza'a mai da aure mai da mace kafin ta gama idda da kuma hanyoyin da idan mutum ya bi su yayi aurensa ya shiga cikin hadari duk da yake waɗannan bayanai sun sun gabata da kuma magana a kan kulli idan mutum ba ta son zama da mijinta ga hanyar da shari'a ta ba ta to duk da cikin ci gaba da jerin waɗannan ayoyi za a ci gaba da karatu yau insha Allah ta'ala أقبل بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا نعم إن ظنا
نعم وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
الله أكبر الله تبارك وتعالى يجزي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنتهى زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون Allah tabaraka wa ta'ala a ayoyin da zai gabata ko in ce a ayar da ta gabata ya ce at-talaqu marrata shi saki in dai wanda ake kome ne to saki ne guda biyu in dai ɗaya ne ko biyu to shi ke nan mutum zai iya mai da matar da matuƙar je mata gama ita ba amma daga nan idan ya yi saki biyu to shi ne wannan ayar da ke magana fa in tsallaka idan ya ƙara mata wani sakin da Allah jama'a ya zama saki nawa kenan ya zama uku kenan tun da lasan ya yi biyu yanzu ko fa in tsallaka idan ya ƙara sakin ta ya zama saki uku kenan fala tahillu lahu min ba'd to ba za ta halatta gare shi ba bayan yi mata wannan take na mu hatta kan ji har zaunar gaira har sai ta auri wani mutum wanda ba shi ba har sai ta auri wani mutum daban wanda ba shi ba sannan idan ya sake ta to sai ta dawo idan da rabon wani auren sai ta dawo wajen wannan tsohon mutum nan to nan ba abin da a duniya a daidai wannan magana domin idan mutum ya saki matarsa saki uku ko kuma saki su uku ba zai mai sake auren ta bai sai ta je ta yi wani auren to wajen yin wani auren shi ma ba kowanne irin aure ne idan ta yi shi za ta dawo ba a tsaya a kan shi akwai bayanai da yawa a kai dole sai idan aure ne sahihin aure wanda shari'a ta yarda da shi a matsayin aure kada ya zanto irin auren mutu'a ko aure a cikin idda an gane ku ko auren da ake zira shi nikahu shida ko auren da ake zira shi a nikahun nahari ko asirri irin dai akwai auren raki da yawa wanda shari'a ba ta yarda cewa aure ne aure ne sahihin aure ba to yanzu kuma irin wannan auren ba ne aure ne lafiyayyen aure wanda aka fi da sharuɗan aure aka ɗaura aure kan da irin shari'a da yake sannan na biyu kuma shi wanda ta aura din sai ya zanto baya nufin halatta ta ga tsohon mijinta kaga ba ba auren kisa wuta ba ke ko a'a ya aure ta ne tsakani da Allah dan ya zauna da ita sai kuma yau da gobe da kaddara ta sa auren ya kare ya sake ta to in ka gama idda za ta iya komawa da wani a gane wani to anan mun kare mu in ita ta kudurce a ranta shi wanda zai aure ta bai kudurta haka ba amma in sai ni ya fara ta aure ta kawai ta aure wani wanda za ba kila kare da shi bugu bugu da zai kawai ta dawo wajen samun wajen tsohon mijinta to wannan auren shi za ta iya koma amma cikin shi fa akwai yaudara akwai cuta to da shi wanda ya aure ta ya aure ta ne tsakani na Allah ita kuma ne ba tsakani na Allah ta aure shi to amma dai shari'a za ta ba ta dama ta koma a kan haka nan kuma idan mijin suke da mijin za su tsoro to ta wasu sun gani akwai na da yawa sun ga da zai ba ina ga da tsari to shi ma dai za ta dawo da amma dai akwai yaudara akwai cuta kuma sai Allah ya saka ma wancan wanda aka yaudara aka kunce shi amma dai za ta dawo amma matukar mijin sun yi mitin ne da wancan wanda zai aure ta ko kuma ko ba su yi mitin ba shi kawai ya ga ya tausaya wa mijinta bari ya aure ta don ya sake ta ba za ta koma ba a gane yadda fikirin yake kuma wanda yake irin wannan auren manzo alaihi salatu wassalam ya sa mai wani suna mara daɗin fi saboda mugun aikin da yi duk wanda ya aure mata danyar su danyar su kera da koma wajen mutunta manzo Allah ya kira shi da attaisul muta'a bunsirin aru haka annabi ya kira shi attaisul muta'a bunsirin aru kaga ko wannan kalma ta nuna to kuma shi wanda mutum da ya aure ta ga shi aure ta yi kuma babu nufin halatta ta da tsohon mijinta kuma ya zanto ya sadu da ita idan bai sadu da ita ba sai ka waiwaya baya akwai wata sahabiya da ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa bukina ya tafi da saki uku na aure wani saboda sunan shi ke nake cewa amma wa inna ma ma'ahu mithlu hudubati sauri abin da ke tare da shi na daga zamowa da rufi yadda ta san gefen kisa kamar gefen da ma'ana ba na rizu ba maza Allah ya ce a durini na an tarfi ila ta cikin awwal la hatta ta zuki usailatahu wa ya zuka usailatahu a yanzu a haka kike so bai ta bai tarayya da ke ba bai iyawa a haka kike so ki koma wajen mijinki na farko to a a har sai kun yi mu'amala auren ta to wannan mu'amala auren idan ka duba abin da malam mai misbahu sani ya faɗa ba ko mu'amala a wannan sane ba dole sai idan an yi ta halal ba ta dubara ba kuma sai ne idan ba tana cikin ziri ba a gaba sai ba tana cikin ziri ba kuma sai idan tana sane idan ya sa ya ba ta wani abin sha mai fatar da hankali ya mu'amala da ita da ba za ta koma ba ko tana cikin barci mai nauyi irin ba ta san yayi ba an gane wannan ko kuma sai idan ba namiji ba ne ya tattara gaban sa ya tuttura ba ba ba ba ba tashi ya zo misali nan ba dai ba za su koma mai sarfa guda ɗa ake yi biyu za ka abu da wanda yake yi sai an yi hatta ba da ta yi aure kawai da dawo a sai ta koma ba sai an cika wannan sharuɗa sannan za ta iya komawa da wani sarfa guda shi ne fahimta Allah ta haka la ta hinta da kumin ba'adu in ya sake ta saki uku to ba za ta halatta gare shi ba bayan haka har sai ta aure wani mulki wanda ba shi ba a gane wannan fahimtar laka'a idan kuma ya sake ta saki daya ko biyu an gane ku fala su za a alaihi ma an ya tsarata a babu laifi a gare su akan su dawo su ci gaba da aure ya raka'atta ya dawo su ci gaba da tarayya shi ma nan fala su za a alaihi ma an ya tsarata a in zanna an yi kima bulan ba in dai sun tabbatar na gargajiya sun yi sun tabbatar sun tabbatar za su tsaida iyakokin Allah in mutum ya saki ya kuci matarsa to ya halatta in ya saki ɗaya ne ko saki biyu ya rasa hatta ya dawo da ita kuma wannan rasa da kamar yadda mun kawo jiya haƙƙi ne na miji in ya ce ya mai da ta shi ke nan kawai samu in zan na ayin jima wa Allah wa tilka hududullah yubayyinu li qaumin ya'lamun wa'annan wasu iyakoki ne na Allah Allah yana bayyana da su da mutane domin san hukunci da kuma dokokin Allah. Na'am.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن
Na'am.
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف
Mm.
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا
Mm.
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه Na'am.
ولا تتخذوا آيات الله هزوا
Na'am.
واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب Na'am.
والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم Allahu akbar. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza tantaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya sanadiyar ma'akil bin yasar ma'akil bin yasar sahabi ne. yana da ƴar uwa tana auren wani sahabi sai shi wancan sahabin sai ya saki yar uwar mara ilimin ya sa saki daya na na sunna na ka'ida to daga nan bai maida ta ba har sai da ta gama idda da Allah idan mutum ya saki matar shi ko da saki daya ne sai bai maida ta ba har ta gama idda yaya kenan ba aure sai dai idan yanzu yana santa ya zo wajen iyayensa da gulbin a yi yarjejeniya a zo a yi sabon aure sabon aure kuma a nan kan yi mutu akwai matsala wadda ya kamata kowa ya tsaya ya fahimce ta ita ce mas'alatul hadari mas'alatul alhadar idan an gane ku dalar da san da shiga ɗan ka saki mace saki ɗaya sai baka maida ta ba har ta gama idda sai aure ma arewa ta kaga ai wannan kaga da ba ka son a daidaita ne ko to idan auren ta ya mutu ko mutum ta ya rasu sai kuma kaga tana so ka sake auren ta to fa duk wani aure da za ku yi yanzu aure ne sabo ta fuskar tsaurawa da tsadari amma shari'a tana kallon wancan tsohon auren da kuka yi a babin sai za ta dawo da ragowar jijiyoyin da suka rage tun a auren farko ba da jijiyoyi musu za ta dawo ba wannan shi ne mashhurin masa kuma alijiya ko ta kimi zuwa ba ta kasai kawai ka gane ta har da jiri sai aure ta amsa ko ta haye mai sai kuma aka dawo su ko a raya tsohuwar soyayya ko misali aka raya din aka yi taron aure to da an yi sabon aure za ta dawo ne a wajen ta da igiya ɗaya wannan igiya biyun da ta lalata ta ta tsinke tun a baya shari'a tana ma kallon suna nan suna bibiyar ka ko aure nawa sai daga baya za ka ƙara auren ta ne suna nan wannan sakin matuƙar je saki bai kai uku ba baya rubutewa ko da ba ta yi aure kare amma in ya kai uku in za ta dawo wajensa da sabon aure bayan ta dawo to za ta dawo da rijiyoyi uku lafiyayyu amma dan ta komi yana nan ko shekara nawa da ko aure nawa ne kuma a gane wannan kuma a fahimci da nan to shi maki da bin yasa radiyallahu anhu da shi wannan mutum ma ƴan uwa ta sa yayi nufin yi sabon aure bayan ta gama idda kawai sai ya hau dokin daki in ga ba ya ke da sai inda yana son ta aida tun tana cikin yadda aida ya maida sai da hanyar bari yadda ta kare to ni kun ba zan yadda ainihin karuwa shi to daga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan aya ko da shi aya gaba ce wanda ta taba gana ba jin duniya ta ba wannan ba ita wannan Allah ta'ala ya tabbatar da ita kan wasu mazaje idan suka bata da matan sai su ce mun kwanta da za ku wahalar da su sai ya sake ta idan ya sake ta saki ɗaya sai ya bari ta yi jini ɗaya ta yi biyu ta yi uku ya kusa ƙarewa sai kuma ya ce ya dawo da ita amma dawowa din ba kuma dan ya zauna da ita zaman Allah da annabi ba ko zama na kyauta ta a'a ya dawo da ita da dan ya ci gaba da mutuna mata har kuma idan abin ya ƙara ki ya ƙara sakinta wato so yake ya mutanta ta ya kuma tsawaita maka lokaci yana shirita da iddata to sai Allah ta'ala ya tabbatar da wannan yana hari akan wannan to ai da cin wannan mu'amala kai ka san zalimi ba alkhairi bane ba tawakawa bane wa idza allaqtum an-nikah idan kuka tafi mata fa balagana ajalahunna nan fa balagana ajalahunna kar ka fassara shi akan hakikarsa in ba haka ba za ta yi kuskure fa balagana ajalahunna kuma suka kusa kai ajalin iddar ba ga kada su suka kai duk da na fasa haka yake guda amma malamai na tafsiri sun ce ai fa balagana ajalahunna fa qarab fa qarabna ajalahunna ko ajal iddatihinna suka kusa kai ajalin iddar sun kusa gama idda to in kuka haka fa amsu ku wanda bi ma'ruf in kuka rasa asu to yanzu sauran da ake ta gaskiya ba ta kuntatawa ku ci gaba da rike su da kyautatawa aw fariqu hunna ko aw sarrihu hunna bi ma'ruf ko kuma ku rabu da su ta hanyar kyautatawa shine ku kyale su ku tsara ta ishar shikenan kawai wala tumsiku hunna biraran kada ku rike su domin cutarwa a gare su ta ce zan rike ta da in tsara azabtar da ita daga baya in ke ta sace wani sabuwar mai a'a karfi haka ne ta aka dan ya zanto kun ƙetare iyaka ta shari'a karfi haka wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka ya rika zalintar mace faqad zalama nafsa to hakika ya zalunci kansa saboda kamar yadda na faɗa jiya duk mu'amalar da ba ka so wani idan ya auri yarka ya rika yi masa haka to sai idan ka auri yar wani karfe mata kowace iriya kowace iriya saboda ai kaga akan irin wannan bidiyo wani sahabi yanzu sabon musulunci musulunta a arabi da irin balaran kawai zai kika shi fa yana so ya yi zina kara sai manzo Allah alaihi salatu wasallam da mai hikima ne kuma kai sai to azaba ta alika duka a ina sai ce to bari ma tambaya wannan abin da ka faɗa kana son hakan ga mahaifiyarka ta rike ni ita kai ina kana ce to shikenan in kana da yan uwa kana so ta rike ni ce a'a ba na so ita idan kana da yafa kana so ta rike ce a bana su wato to duk wanda zaka rike wannan zinan da ita ai dai rubu ce ita ma ko dai ka zanto yar uwar wani ko ko uwar wani ko yar wani dole to yadda ba ka san a yi da taka yar uwar ko mahaifiyar ko yar to kar ka je ka yi da uwar wani ko yar wani ko mahaifo kuma yar uwar wani shi kenan kuma daga ya dawo ya dawo hayyacin sai gane abin da ake yi ta hanyar wannan magana mai bugun zuciya ta hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma irin wannan mutum ya rika auna ko a wani mataki ne ko a wani mataki kake ka rika aunawa idan kai kake wannan idan wani na kan wani mataki to kai mai mu'amala irin yadda in kai kai kan wannan mataki irin wannan mu'amala kake so a yi maka wannan shi ne adalci shi ne abin da ba da ke cewa yana da gai a mumini da imanin tsayin ku baya fita har sai ya so ma dan uwan shi irin abin da yake so wannan Allah ta'ala bai mana wala kun kun da biraran da ta'akalu sai Allah ta'ala ya ce wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsahu duk wanda ya aikata haka ya rika zalintar mace yana rikon tabaruko na adalci ba na zalunci to hakika ya zalunci kansa domin ba yake cewa khairukum mafi alkhairi a cikin ku ya kuwa al'umma ta to man la ya tsawalu ala ahlihi su ne mutanen da ba sa gwada burkata da girman kai da nuna ita wani iyalan su wa ya halu da alaihin nan kuma suke jin kai suke tsautata musu an gane wannan ko sai kuma mu gane wani abu al'ada ta guri tana sabawa da wata wata al'ada tana sabawa da wata sahabban manzon Allah lokacin da suna garin Makka a garin Makka duk abin da namiji ya gaya wa matarsa ba ta da ikon mutawa ba ta iya yin tattaunawa nan na kan wata matsala tsakanin miji da ba ta cewa ba za ta yi kaza ba ko ta ba da shawara idan ina ma dai ba kaza ake ba kaza ake sai na umar ba da wannan labarin yace amma da muka dawo Madina sai muka samu su mutanen Madina matan suna da ƙarfi a kan mazan da aka sai matan matan mu da muka zo muka hijira da su daga Makka suka rika koyan irin wannan halayyar wajen matan Madina sai kawai da nan na dawo na iska matata na ba na ba ta wani umarni sai ta rika mai dogon magana cewar ba haka ya kamata ya yace abin ya ban mamaki na ji ba na sarki ke yanzu yana faɗa kina faɗa ta ce kai matan manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam suna yin haka bana sana kai ya ce kai daga nan sai kare kai ta gida a cikin alaihi salatu wasallam ya kira yansa da take aure a gidan na Hafsa ya ce wai da gaske ne annabi alaihi salatu wasallam yana faɗin wata magana kan wani abu sai ku ku rika tattauna ana nuna ba haka ya kamata a yi maka kaza ya kamata ta ce kwarai kuwa wa ta'zuruhu ihdahunna ila al-layl in ma aka yi wani karam wata ma cikin matan sai ta kiwa annabi magana tsawon dare har zuwa dare da sa daga tsari har dare kawai tana fushi yace kai kai kai yace to ke zo nan kai ki sake ki haka ba ku jin tsoron Allah ya fushi da fushin annabinsa ko sama kuma ya fushi ga dauka wannan abubuwan da zai wata rana ya ce wa nana Aisha Allah ya kara mata yadda yace kin san yadda nake gane kira fushi da ni sai a a ai sai ka bani yace za ki dinga aure idan muna dasawa jin za ki rantsuwa sai ki rika cewa wa rabbi muhammad na rantsa da ubangiji annabi muhammad amma dan da na kira ta wa rabbi ibrahim in za ki rantsuwa ba za ki kira sunana ba da nake ce na rantsa da ubangiji annabi ibrahim to za ka akwai matsala an gane ku kuma haka ai Allah zai guda ta yarda ne amma ba dan dai ka an dai gane ku dan dai abu ne to ba yau akwai dai wata damuwa a kai to wannan shine ka'idar mata ba ta cewa komai sai ka same shi ɗari bisa ɗari in ka ce sai ka same shi ɗari bisa ɗari ma ya ce sai dai ka sake ka sai dai ka karya ka karyawa kuma shi ne sai da haka ba ya ce ku rika yi wa junan ku wasiya na kyautata wa mata da haƙuri da su ko mutum ya zo ya ce mata shekara kaza ba ta da shekara ta ce ka yi haƙuri ka yi haƙuri imrul yana cewa wa ma zarafat aynaki illa li fadlihi ki saha mai fi a ashari kalbin mukaddam wannan shi ne matakin mata ba idan sai kuka ta zubar da hawaye to a tambayi mai gida yadda yake in ya gama ta shiya zo haka na baka san abin da ya faru ba sai ka roƙi sai ba kanka tana ta kuka a sai ka gudu duniyar nan ba abin da ke ba dadi ko so da yanzu an baka ita ne dan ka sanya da farin ciki yau kuma ga shiga dawo ka iske kuma tana kuka ka san wani abu ya fasa mata ne ko kake damuwa to kai ya tsantsa kare kuma ta zo sai ta fata maka ta ta ta da dari albarka ne na gari ce namiji na gari ko zuwa ya iske bakin shi cikin bakin rai zai tunanin me abin nan domin a kusan masa shi ba wai shi ya zo kokar fata masa rai ko yana mudan ta kai yana mudan ta masa mu'amala ba a gane wani to da ka wa man ya fa'al zalika fa kan zalama nafsa wanda ya aikata haka hakika ya zalunci kansa domin haƙƙi ranar alkiyama da hisabi akwai tsakanin mutu da mata akwai inda ya zalunce ta ya zalle masa haƙƙinsa ko shi waye ko matsayinsa wallahi sai an kwaci haƙƙinsa an maida masa a zaman to na ka dole duk abin da ka san cewa ba ka yi wa matarka na ƙa'idar haƙƙin aure wanda za a faɗi nan gaba ayoyi musamman ayoyin gobe insha Allah irin wa'ala maulidi da wurin tsohon da wake tsohon kunna da sauransu irin ciyarwa tufatarwa irin oman wanki ko sabulin wanka ban shafawa irin wannan abu dole ne fa kar mutum ya ɗauka to ai ai ta tura a kai ma ba ka tura ma ai duk lokacin da mutum ya ce mata ta tura shi ma ba ya tura koko shekarun tsayawa suke yi ita ce na ta yi dinga ci gaba to wannan hakokin su ba sa tura عبد الرحمن بن عوف أكيد معاذ بن جبل رضي الله عنه ما تنسى بلاجي ما تنسى بلاجي سكة مترانا دايا إذا بما سنة سعادة إلى كوكا نصيبين ديرو سورة قرن آدم aka yi masa lamarin shi zai san ya bai ɗauko wannan kawai ya san ya ta ana an gani sai ya ƙura ra'ayi tsakanin suna kasuwa a yi an zo makabarta so wacce zai fara sawa ka lura fa da wannan sai da yin ƙuri'a ya ɗauko ya yamuka ya ɗauko sunan wata sannan ya ɗauko wata sannan ya ɗauke da ya fara sa an gano wannan ko to akwai wata wata dariba wannan kaga adalci to kuma duk adalcin ka kuma an ba sa'a ba wata idan Allah ya ta'ala ya yi ta mai korafi ce duk iya adalcin da za ka yi ita kuma sai ta ga rashin adalci ne akwai wani nufi shi ma mafarki ne kuma yana adalci ga matansa kwarai da nufi mafarki mafarkin da yi dukkan su sun mutu shi ma yin wannan na ma'azu kai da to kuma a cikin ɗaki da suka mutu suka rasu kuma kofa ɗaya ce ake fitar da kofa ɗaya ce a ɗaki an gane ko to sai ya raka ya za a yi idan aka fitar da wannan ta wannan kofar sai an fitar da ita sannan amma wannan mafarki yayi sai an fitar da wannan sannan sai an fitar da wannan to shi ba zai tsara wannan ba kowace ƴaƴanka su zo sai ka aka fata wata sabon kofa a cikin ɗakin sai ne guda ita kowace ƴaƴanka su fitar da ita a lokaci da aka je aka rufe kawai kuma a lura da wannan cikin mafarkin da ya kuma a cikin mafarkin sai kuma aka gwada ya kwanta yana wani mafarkin sai ita wacce aka tafi ita ta tsohuwar kofa ta kita shi ne kaza da ke ka fi da wata ta sabuwar kofa a gane wannan kaga wannan duk da ya zo a babin mafarki amma yana iya tabbata a aikace cewa ka yi adalci iya ikonka amma wata sai ta hango kamar an fifita wata zai a kanta zai iya yi wasu wannan shi kuma bai da magani shi wani matuƙar ta yi adalci kawai shi ake bukata cewar ita wannan ta fahimci an yi adalci ko ba ta fahimta ba wannan ba ba aikin ka ba Allah ta'ala ya faɗi samu da wala tattakizu ayatin lahi hudwa Allah ta'ala ya ce kada ku riki ayoyin Allah su zama ababen gaske a gaya muku hukuncin Allah ga yadda ya kamata a yi da sai kai ai wannan sai dai zamanin annabawa a'a ai qur'ani ne kuma da mu yake kar ku riki ayoyin Allah abubuwan gaske abubuwa ne na aikata wasu ni'matan Allah alaikum ku rika tuno ni'imar da Allah ta'ala yayi a gare ku ga ta nan kiji tun daga aure ne wani har ya bar duniya ba zai aure ba akwai ma wata takarda da ta fitarwa ta rasa bai sai malamai manya bijiman malamai na musulunci sun fi su 20 malamai ne sosai kun ba su taɓa yin aure ba cikin su har da babban shi ne na babban malami na musulunci al-imamu nawawi mutane suna da sunan shi ko wanda ya littafi riyadu dalibi nan nan ya taba yin aure ko su da ko a wasu irin ruwaya bai taba yin aure ba amma kuma akwai babu farlan aure da yanayin zamantakewa ya rubuta kuma ya yi karkace wa riyadu dalibi a babban malami ne a nan na duniya da musulunci yana da littafin da yake da suna al-minhaj sharhu sayyid muslim ibn al-hajjaj mujallabi goma sha takwas sharhin sayyidul muslimi za ku hatta sharhin sharhin sayyidul bukhari wanda ake ganin babu kamansa na ibn hajar al-asqalani na fatawul bari za ka fiye da yawan maganar wakalan nawa kaza kaza wakalan nawa saboda girman shi da tabbata shi kan ilimin haji amma bai taɓa yin aure ba saboda haka Allah ya kaddara mashi da malamai ma da yawa to kun ku ku tuno ne manzo Allah ya gare ku kana da mata kana da yaya wani kuma yayi auren bai taba haihuwa ba kuma wallahi har ya bar duniya ku ba taba haihuwa ba to kai Allah ga shi ya baka mata ya baka yaya kuma ka rike ka bi ga Allah shine kuma za ka ki akwai wani na nan wallahi idan ya mallaki miliyan 100 in ya san idan ya bada ta zai samu ɗa wallahi zai bada ɗiga dan ya samu ɗan nan kwara ɗaya kan sai kuma Allah ta'ala ya jiro masu gasar kuma sai da kimar tarbiyya ta kaida addini amma ba sai gode wa neman Allah ko kuma ga matar Allah ya baka tana ba biyayya kuma sai ki tabwale ta aka ko da shi ba a yi gwanin ta ko ki tabwale ta duk abin da kai baka iya ko ba baka iya ba in mutum ya haka bai gode wa neman Allah ya gare shi wa ma anzala alaikum min al-kitabi wal hikma da kuma abin da Allah ya saukar a gare ku na daga littafi na al-Qur'ani domin mun faɗin da mu ne ahalul qur'ani al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda Allah ya ga dama sai ya sanya mu cikin al'ummar wani annabi wanda dai ka san al'ummar kowane annabi ba ta kai al'ummar manzon Allah da ya ko bushra lana ma'ashar al-islam inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhadimi لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم ai yayin da Allah ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mabibitin manzanni to mu ma tun da mu ne al'ummar shi mu ne mafi girman al'ummar dai kuma to mutum wannan ni'imar da Allah ya muku na littafi wanda abin da Allah ya so zama kula daga littafi wal hikima da kuma abin da ke cikin littafin na daga hukuncin hukunci wannan shi ne abin da malamai suke fassara al-hikima da shi wasu malaman kuma suna fassara shi da al-hikima shine hadisan manzon Allah saboda ma'aiki yana cewa a hadisi tabbatacce utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu ni din nan an bani alqur'ani kuma an bani kamar qur'ani din tare da qur'ani shine bayanan qur'ani an gane ko kuma aya ma ta ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim an saukar masa da alƙur'ani domin ka rika bayyana wa mutane abin da aka saukar masa ke masu yadda za su gane kan yin zanto alhikima shi ne hadisan annabi da yake yin bayanan alƙur'ani da shi wani malami ya yi ma hadisai hadisin ma'aiki bai yana cewa wa huwa al-mubayyin lil kitabi wa inna ma naqaqa ar-rasulu lana bihi arwafi in ka ji magana ta hadisi daga manzon Allah to ai bayyanar da Qur'ani furucin da annabi ya yi na bayanin Qur'ani shi ma daga Allah ne shi ya bashi umarni a wannan aya cewa ya bayyana mana Allah ta'ala ya sanya mu yi aiki da Qur'an a cikin dukkan rayuwar mu duk inda kuma kowane bangare na rayuwarka idan kai amfani da shari'ar musulunci sai ka ga ka huta sai ka ga al'amuran sai dai ko kuma kowane bangare kuma ka ɗauka ko na bangaren mu'amala ne ka ɗauki za ka riƙa yin istibdar shine kama karya a cikin gidanka to za ka ga abin da haka zai rika haifar maka a yanzu ko kuma ana jin tsoron ka sai nan gaba karfin ya tsare sannan za a ga sakamakon natiza na saba wa tsarin ubangiji za a ga ko ya ta taso ba su da haɗin kai kaga kowanne kamar suna gaba ba gaba ne ba ran su dai amma yadda ka san maƙiyan juna kuma kai ka aka haka a gidanka ka nuna ka fi son kuwar kuɗin na suwa ta ko a kan wani kai nuna kaza ka nuna kaza da gidan yanzu farraka ka ga baka ci nasara aure ba ke kuma baka ci nasara zura'a ba inda suka taso da wannan sigar ba sa son junansu ba sa ƙaunar junansu ba sa taimakon junansu ba kai nasara a wajen wani Allah ta'ala ya kwallo ya izu kun bibi Allah ta'ala ya nema ku wa'azi da wannan abin da ya saukan makulin na daga alƙur'ani da kuma hikima hukunce-hukuncen da ke ciki wata kullaha ku ji tsoron Allah Allah ta'ala ta ba mu tsoronka kuma ta dawo da mu cikin tsoronka har zuwa mutuwa ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani anna Allah bi kulli shay'in alim hakika Allah masani ne ga kowane abu duk abin da kai ko dukan ba ta kai maka da ban sani ba Allah ya sani domin na ta bani wannan saboda ana yi sai da yake wani masu shayi ji a gari ba da su yake magana ba masu zuwa mai shayi sai da yake wani zai zo wajen mai shayi a sa mai yin dole a sa mai kai a haɗa mai komai da komai kila daga makarin nan ya zo wajen wani mai balau a haɗo mai zama ya amma matar shi kuma tuwo ne miyar kuka kuma haka yake haka yake rayuwar shi kaga ya saba maganar ma'aiki da yake ce wani sahabi da ya tambaye shi me hajjin matar da ya matar ka yace ka ciyar da ita idan ka samu abinci ko shi ya ga ya samu abin da zai sai nama din da shayi da indomi da kwai da ita kuma ba ta cin wannan din kaga in mutum ya haka shi ko da ita ba ta san kana yi ba to ai shi Allah ya sani irin wannan ba in irin wannan in ya zo an zalimi ne sosai sai ya koshi ya yi tsaf to dama idan zai idan zai kai gida saboda ya san ya yi zalunci sai ya daure daure ne ta ba haka salamu alaikum cikin izza amanarsa ba zai ci abincin gidan ba ne to amma idan an ji haka nan lafiya nan kaga za a ga yayi laifi lafiya to ya ake da wai har yanzu a kawo shi ne ba aikin banza har ya kirkiro fada ko aikin banza aikin waje kuma na zauna ba ruwa ba abinci to na ba ma na ci abincin ba an gane ko shi ya kirkiro fada ya yi rigima saboda ba zai ci abincin ba kaga yanzu ya tura maka laifi cewa ita ce mai laifi kaga zalunci kana shi ke ga shi ya zalunce ta wajen cin abincin ka ita zai ba ta irin shi ko ne kama da shi kuma ga shi ya zo ya kirkire da shi ya yi fada ya gwada ita mai laifi ce so da haka da irin wannan da bai kama da wannan tsakani da Allah idan muna yi mu daina ba kuma so ake duk abin da kake mata da tazo a gaba mu duk wanda kake wannan magana da ya san abin da yake ne wani al'ada shi ne kullum haka yake amma kuma su shi ko ita ba ta samu to wannan shi ne zalunci ne amma kila wata ran sai yake yana buƙatar ya tsaka kuma abin da kila ba zai ce ba sai ya yi bai da matsala tunda wani abu ne jika ce ba amma da wata abin al'ada shi kullum haka yake shi mai daɗi ya yi komai a waje ita kuma ya haɗa ta da abin da yake ba shi da daɗi an gane ko to wannan abu ne wanda yake ba mai daɗi ba mai kyau ba Allah ta'ala ya samu daɗi wai za ta ɗauki mun nisa
وإذا طلقتم النساء
نعم فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن
akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce cewa wa idza talaqtum nisaa fa balagana ajalahunna fala ta'buduhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أغشى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون to wannan ayar ita ce dalilin saukarta wanda na fara bani da suna yar uwar ma'akil bin yasa radiyallahu ta'ala anhu mijinta ya sake ta saki ɗaya ta gama idda bai mai da ta ba sai kuma yanzu yadda yana so a yi masa sabon ɗaurin aure shi ma'akil bin yasa ya ce bai yadda ba inda yana son ta me ya hana sai tana idda ya mai da ta to sai Allah ya saukar da wannan da duk mai mas'ala irin wannan wani ya saki ƴar uwarsa ko ƴarka amma ya ki maida ta har sai da ta gama idda to da baya kuma sai ya huce ko abokan shi ta bayi shawara yanzu kuma yana kan matan shi ya zo ya same ka suka daidaita za ka yadda ka ƙara aurensa to kai kar ka hana a matsayinka na mahaifi kar ka hana ko a matsayinka na wa kar ka hana kan da to ai ko ya ce ai gidan zai za a koma a'a ba wanda ya san kai da Allah tana iya zuwa ta aure wani daban kuma ta sha wahala da sauransa wannan wai za ka nafsu min nisa idan kuka saki mata fa balaga da azala hunna to wannan ba irin wata bace ta ita tana nan kan bada ta sai suka kai adadin su na idda suka gama an gane ku fala ta abudu hunna ku waliyai na bangaren mata kar ku hana matan an yanki ni na azuwa da hunna su tsara auren mazan su na da an gane ko kar ku ana suka ce to ai tunda tunda ya bari ta gama ita an ya bari cewa bai san take a to ai yanzu ya dawo yana son ta a ƙara a yanka mai sabon sadaki a yi sabuwar jiga da shaidu da komai da komai a zuwa yau domin idan ba a yi haka ba shi shaidan da suke gani yana amfani da kafa in zai sa idan aka kiyanta dama dai mutum ne ko ta saba da shi sai aka hana ta aka je ta aure wani in shi dan ya shige shi ya shige suna yin su gaba da lalacewa ta bayan kai kaga an samu da to sai Allah ta'ala ya magance wannan fala ta'udu hunna tarku hada su an yi kina azwa da wannan akan sake auren maza da su da idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan dai sun yi yarjejeniya tsakanin su da kyautatawa ta faɗi mai da kuka yi ya ci ba ya daina ita ma ya gaya mata ta ce faruwa sun gyara tsakanin su har ba ku iyaye kuna iya shiga ciki a sanya sharuɗa to wato wani duk da ba a sake goma to ba a kaza ba kaza da kake yi da yanzu ba duk ba hana wannan sai Allah ta'ala ce zalika ko zalika haka ne ba zalika ba zalika yana cikin suratul talaq zalika yu'adhu bihi da zaka da zalika wannan Allah ana yi maka wa'azi da shi ne ana yin wa'azi da shi man ko man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir ga wanda ya kasance daga cikin ku yayi imani da Allah da ranar ƙarshe ma'ana wanda ya yarda da Allah ya yarda da addinin musulunci to yayi haka to sai za ka yarda wannan shaida ta kauce da kanka ka ki yarda mijin yarka ko yan uwarka ya zo sun daidaita sun zurunta sai kuma ka ki yarda zai zama wannan shaidar suna rawa kuke ana wa'azi da wannan ga wanda ya kasance da ku ya yi imani da Allah ya san Allah ne ke gyara wa ba dabara ba inda ba ce wallahi kana iya ganin mutum ke bai tunanin alhairi ka ba shi aure kuma ya ba ka kunya nawa ake ko wani kuma ana ganin ayo kaɗuwa shi zai aure su to gare da ne kuma ya rike ta lafiya kau in ka yi imani da Allah tunda Allah ya sa dokar kakka hana shi wancan ba a ƙirgin ya sa yana jin wannan aya kawai sai ya yi taranta ya sai ya aure shi shi ke nan abin da ya faru sai Allah ta dace kuma zalikum azka lahu irin wannan magana hakan shi ya fi tsarki a gare shi cewar ta aure mutum ta dama wanda shi ta kai shi ke nan an an toshe kowace kofa ta bakin wa ba kuma shi ya fi tsafta wallahu domin a gane wannan wata mata cikin sahabbai da mijin ta yi rasu ta yi kuka sosai ta yi rashi ta yi rashi sai daga ba cewa ke ba ki san cewa duk mai rai mamaci ba da take ita ba mutuwar kadai take rubuta ba abin da take rubuta yanzu maza guda biyu za su kanta duk da babu aure ita ita wanda ita take ba wata a ce yanzu wancan miji za ta na farko shi rasuwa ya yi sai ta so a ce ita ta riga ta rasuwa amma yaron ya bata ga shekaru ta bazu ta na aure ba sai wani ɗalibin ya ya kanta wannan wa babin aure kenan ba saboda kamun kai tare da zuwa ba laifi bane daraja ce ma abin to amma dai ita ta so a cikin mutum don guda ɗaya shi kada ya san sirrin to shi ma wannan tunda mijin ta ne da shi Allah ya ce zalikum azka lakum wa abham shi ya fi tsarki gare ku kuma shi ya fi tsafta to dama shi ne mijin ta kuma kushi ta goma ya san duk da shigunta da yadda suke ji al'amuransu wallahu ya'lamu antum la ta'lamun Allah ta'ala shi ya sani ku ko ba ku da masaniya da haka shi ya ce muku ayi haka shi ya san maslaha ku ba ku san maslaha kuma aka sun wancan magana akwai wani daga cikin sahabbai bayan waƙa sai Umar na Abu Lu'lu al-Majusi yayi abin da ya fi sai Umar daga baya bayan mata yanzu gama ta gaba sai shi wannan sahabi sai ya aure mata sai da Umar radiyallahu ta'ala anhu da ya aure ta ya ce kaiwa daga shi ta tsuwa me bukatar ta zuwa ga mata haka aure mata sai da Umar yace wallahi ba na aure ta bane kawai wajen dan sha'awa a'a na aure ta ne domin ta ba da labarin irin yadda Umar ke yake bada cikin dare kawai ni da ni yasa da aure to da idan ba idan ba haka ba ita ba ba haka ba ta ba zai zo na da ita mata da ke so yin wannan amma idan na aure ta ina da dama kanta za mu zo na bi hirar raki in samu wannan sirrin ni ma in saman ta abin da zan saman ta to haka aure ba wai sha'awa sai kawai manufar aure ba ita dai ce daga cikin manufofin auren amma manufofin aure suna da yawa wanda muna son Allah ya sako bayan dawowa rabin wanda mu samu dama mai magana kan wani Allah ya sa mu dace a da haka wala ta abu hunna an yi kina wa da wani idza sanahu bainahu bil ma'ruf zalikum yu'adhibu hayy zuwa ne da shi mun kai ayatu wal walidati ma la yazamu shi
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين na'am حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
Hmm.
لا تكلف نفس إلا وسعها
na'am لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده na'am وعلى الوارث مثل ذلك فإن أردتم أن تسترجعوا فإن فإن أراد إسالا عن ترابطه لا فإن أراد اتصالا أن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما نعم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم نعم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف
نعم واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير الله أكبر sai ma da kai kokari ga shi ta karo riwaya da ba ta gaba da to Allah ta'ala yana cewa والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما عليكم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. wannan kuma ta tare ko ba ta kawo ba mun sare mu shi Allah ta'ala ya ce wal walidatu iyaye mata waɗanda suka haihu wanda su suke haihuwa yurbi'ina auladahunna su ne suke shayar da ƴaƴan da suka haifa ina kungiyoyin kare haƙƙin jarirai da yi da tattawaye Qur'ani shi ya fara ba da umarnin shayar da nonon uwa ba su ba an gane ko Qur'ani ya fara faɗin wannan cewa duk wani yaro da aka haifa ba ka da wani abincin da ya kai falaki a kan da shi fiye da nonon mahaifiyar ya sa Allah ya ce wannan matan da suka haihu su ne za su shayar da ƴaƴan da suka haifa ina ba ta gane wannan kuma a daidai nan gurin za ka wannan ayar gari wanda shige da kadan wasu malamai da ta ce duk abin da ka rasa idan zan roƙi Allah zai iya baka wanda ya ji shi in dai ka yarda da Allah ne ko me shi kuwa ko da nika cewa ba za a iya mai da kamar sa ba ko me shi yaro lokacin da yake cikin cikin mahaifiyarsa wannan cibiyar tashi tana haɗa da jikinta da ka duk abin da ta fi ta cibiyar nan yake samu ya samu abin da shi ma zai zama masa abinci an gane ko amma idan aka haife shi za a ga an haife shi ga cibiyar ta hito daga cikin ciki ko sai a dace ba ana ne an raba shi da hanya ɗaya ba sai Allah ya bude mai guda biyu nuna su shi da nuna mahaifiyarsa ɗaya biyu an raba shi da guda ɗaya shi kuma Allah ta'ala ya ba shi guda biyu ya sha wanda ya ga dama ai misali Allah ya raba ya hana shi daya an dace to gashi Allah ya mutu ya bai guda biyu lokacin da yaro ya shekara biyu da aka ce yanzu yana wala da wannan suna shayar da wato ainihin ƴaƴansu ba akwai mai yin araba ta salar ba a canza in sai suke nufin yare shi to sai aka yare shi aka hana shi wannan guda biyu to sai Allah ta'ala kuma ya hore mai dangogin a cikin kala sai ya rike shi wanda za a tambaye su yadda ya kamata zai rika cin abubuwa masu ruwan ruwa irin su ko kurkunu da sauransu zai rika cin abubuwa irin su hatsi ko wake da hatsi da sauransu kuma zai rika cin ganyayyaki kuma zai rika cin nama ba su zama guda hudu ba an hana shi guda biyu sai Allah kuma yanzu ya hore mai ga haƙora da cin abubuwa guda hudu nau'in hudu to haka zai hajji girma waɗannan abubuwan guda kudu zai rika amfani da su idan ya ji Allah Allah ka sanya ni maka biyayya idan ya ji Allah ran da ya mutu ba ana nuna abincin duniya ya ji ci ba lil jannati ne zamani yasu abuwa yanzu tunda abubuwa guda hudun sa ya rasa to aljanna tana da kowace guda takwas an dinka mai akan wadannan guda hudun da ya rasa to Allah ta'ala ka nuna ta ba duk abin da muka rasa Allah ta'ala ya rika babu wanda ya ji shi domin shi taskokin Allah suna cin ko ba abin da yake da su ba da kawai yake da haka gobe ne nan za mu tashi walwa da zasu yurjina wala da wanda domin tana buƙatar dogayen bayanai kwarai da gaske Allah ta'ala ya amfana da mu ya kuma ba mu ikon yin aiki da abubuwan da muke karantawa ya kuma amfana da masu saurara ta kowace hanya bi da rasul azam sallallahu alaihi wasallam magabatan mu Allah ya masu gafara da bukatu da mana zama masu neman addu'o'i a wajen mutum Allah ya biya mana marasa lafiyar su Allah ya ba su lafiya Allah ya kawo da shan subhanahu wa ta'ala wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to sai tambaye ta wannan ta kura ne da take da shi ko ko kuma kokar ta mana to shi ke da ko da sai shi ayyuka na'am to karatun zai ce wanda yake so ba ta shi in cikin kaza a bakin auren sai kai saki uku shi ma ai da dai cewa idan kika yi abin kaza to na ta sai ki saki da shi kenan ya huta in sai abin saki ne amma ki a bakin aurensa ai aurensa bai zama ma a bakinsa gaba ɗaya sai da saki uku da haka dole harshen nan sai mutum ya rika hasara da shi ni ban ma kai yau mutum ya rika cewa matan shi kike kaza a bakin auren ka bari in dai a lokacin in ka ga hakan zai yiwu sai ka a sake ka kawai domin wani lokaci sai ni ji an sa zuwa kuna ana irin wannan tambayar tambayar sai ka ji mutum na sa wallahi dai cikin fushi ya faɗa cikin fushi wai yana yin wa akwai wata mafita ce to ai wata tun ta farko mutum daga farko mutum zai saba wa kashi kar ka rika irin wannan magana kawai dai kai mata dai ka ce in kai kire da yin kaza in kai ka ga ba za ka iya hakura ba in sakin dai sai kai daidai wanda za ka yi a lokacin amma ba ka tare da cewa in dai ka fita ko in take kaza a bakin auren in ko mutum ya faɗa ta ya tabbata alhamdulillah sai addu'a